أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin takwas da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da sha uku da watan biyar miladiya haihuwar na annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci a jiya mun kwana a aya ta watan talatin da uku a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun nur faɗin allah subhanahu wa ta'ala وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم yau za mu tashi a aya ta talatin da hudu amma kafin nan watan a aya da muka karanta wannan tajjiya da muka kwana imamu ibnu abbasin radiyallahu ta'ala anhu wa arda sahabin manzon Allah makaniki wajen fassara alkur'ani cikin sahabbai da ya zo a ƙarƙashin wannan aya kamar da wata imamu ibn kathir ya rawaito akan bayanin kada a tilasta ku yangu ko kuma bayu akan su je su aikata aiki na asha zina domin mai gidansu ya samu kuɗin da zai ƙara jari da sauran makamantan wannan to a ƙarshe da Allah ya ce wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim duk wanda ya tilasta ku yangarsa akan taje ta sa'a wa Allah subhanahu wa ta'ala to bayan ya gane cewa sabon Allah yake yi ya tuba to Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai imamu ibnu abbas a fahimta sai sai ke cewa wa man yukrihunna ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أي دك وند يتي لستكو ينقون سسكا جسكا أيكا تسابن الله تو فإن الله من بعد إكراههن لغفور رحيم الله سبحانه وتعالى زي غافة تاما سوى إننكو ينقون أكان أبند أكا أيكا تاسنا سابن الله watan mu gane duk laifin da aka cilasta mutum ya aikata sa ba da niyya ba to Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne kamar da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yayi bayani kuma aya subhanahu wa ta'ala Allah yake Allah ya bayani a cikin alqurani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman sai wanda aka tilasta amma zuciyarsa tana cike da imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana imani da haka yau za mu tashi aya ta 40 ta 34 hudu sai Allah ya ce
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات نعم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين Allah ya ce walaƙad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat hakikan watan mun aiko zuwa gare ku ayatun mubayyinat ayoyi masu bayyanarwa ya'ni alqur'an Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin alqur'ani Allah ya ce walaƙad an zalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa matsalal min alladhina khalaw min qablikum wa mu'izatan lil muttaqin hakikan mun aiko zuwa gare ku suwaye al'umma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya ce ilaikum ayatin mubayyinatin mun aiko zuwa gare ku ayoyi mubayyinatin masu bayyanarwa shine alkur'ani masu rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya masu wanda yake rarrabe tsakanin bid'a da sunna wanda yake rabe tsakanin haske da duhu wanda yake nuna mutane hanya ta gari wadda idan mutum ya bi ta ya dace da aljanna sannan kuma yake mutum hannunka mai sanda akan duk abin da ya tsoratar na bari da ka bari domin idan ka aikata abin da kake so a duniya to a gobe alkiyama ka gamu da abin da baka bukata sai Allah ce wa matsalan min alladhina khalau sannan kuma shi alqur'ani ai khabaran an al-umam al-madiya yana ba da labari akan al'ummomin da suka gabata ka ji cikin alkur'ani idan kana karantawa za ka samu labarin annabi ibrahim ka samu labarin annabi adam da shi da wato iblis tun suna a aljanna ka samu labarin annabi nuhu da mutanensa ka samu labarin katon kafirin nan da ya kowa ya kware ya samu digiri da girgir a cikin waton bannin kafirci fir'auna tare da annabin allah annabi musa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim ka samu labarin kuma shugaban halitta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam duka a ina a cikin alkur'ani Allah ce mun aiko muku alkur'ani wanda yake yana bayyanar da wato yana bayyanar da gaskiya sannan kuma yana ba ku labarin al'umma da ta gabata kafin zawwaku da kuma duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce su na umarni da kuma irin wato labarin ukuba azabar da suka samu lokacin da suka sa'a wa Allah subhanahu wa ta'ala duka Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari karamin misali ka ɗauki misalin watan annabi annabi Musa alaihi afdalus salatu wa atammu taslim dan cikin annabawa shine annabin da Allah yake ambata a cikin alqur'ani saboda ya ga gwagwarmayar katan kafiri fir'auna kaga fir'auna a ƙarshe labarin shi bai kyawu ba gashi nan fir'auna Allah subhanahu wata'ala ya halakar da shi to kaga Allah subhanahu wata'ala watan ya ba da misali kenan wa matsalan min allazina khalaw min qablikum misalin mutanen suka gabata labarin al'ummar da ta gabata sai Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin sota zuhuruf faja'alnahum salafan wa mathalan lil akharin ko muka sanya su wato magabata sun gabata abu ne wanda ya rige ya huce sannan wa mathalan lil akharin kuma mu zamto misali ga mutanen da suke karshe dan ku ku waton ku azu da abinda suke suka aikata da ya zamanto duk irin laifin laifin da aka haramta musu kuma aka musu azaba dalilin wannan laifi to ku guji wannan laifin shi da Allah yake cewa wa mau'izatan lil muttaqin da kuma tunatarwa wa'azi ne ga mai imani in kuɗi ga dai ka baka fidda zakka baka taimakawa addinin Allah to a Qur'ani akwai labarin Karuna yayi ta'addanci Allah ya nuna mai shi ba kowa bane fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard sai Allah ya kiske ƙasa da shi ya fada in mulki gare ka baka jin tsoron Allah kana yadda kaga dama dan kana da riga ta kariya to Allah subhanahu wata'ala shi gunsa baka da wannan rigar sai Allah ya maka ire da mafir'auna sai aka maton aka nutsa da shi cikin ruwa in kuma ilimi ne gare ka baka aiki da ilimin ka malami ne ka faɗi kuma baka baka aiki da abin da kake karanta da mutane to akwai irin su bil'ama dan ba'ura gashi da karatu amma karatun bai amfani ba in kuma abu ne wanda na zahiri ga banu Isra'ila Allah ya karanta da musu daka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mau'izatan lil muttaqin da kuma wa'azi tunatarwa ga masu imani Allahumma ja'alna minal muttaqina ya Allah ka sanya mu cikin masu ji wa'aztuwa da labarin al'umma magabata sai Allah ya ce aya ta gaba
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نعم.
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الله يتي الله نور السماوات والأرض Allah shi ne hasken sammai da ƙasai jama'a muna fahimta Allahu nuru samawati wal ard shi Allah shi ne hasken da ya hasaga sammai da ƙasai wato hasken Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake khasu bihi sai Allah ce matlu nurihi misalin haskensa malaman tafsiri sai suka yi sabani wani haske kenan imamu ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda yace addamiru huna watan ya'udu ila Allah subhanahu wa ta'ala damirin ana mira shine gon Allah subhanahu wa ta'ala ai matsalu ai matsalu hudahu fi qalbil mu'min misalin shirya da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da dan annabi Adam ya sanya a zuciyar musulmi a zuciyar mai imani to misalin wannan hasken wannan shiriya ma'anar shiriya nan shine ma'ana annur bi ma'ana alhuda hasken da Allah subhanahu wata'ala yake nihi shine shari'a da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a zuciyar mai imani wannan shine zance na farin maslu nurihi misalin shari'ar da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a zuciyar mai imani kamishkatin kamar watan taga ce wurin da ake dora watan fitila a zamanin da da aka yi fitila mai kwai da ake sawa lagwami da kuma kalanzir wanda yare yanzu mafiya ba santa ba to wannan fitilar da ake sawa wannan akwai inda a cikin daki aka gina akwai wuri na musamman da ake sata wannan shine zance na farin gun malaman tafsiri da magana ta bi suka ce masalu nuri misalin haskensa ai ad-damiru a'idun ila al-mu'min damir yana kuma ne gun mai imani alladhi dalla alaihi siyaqul kalam wanda siyaqin kalami ya nuna a kansa a cikin magana kana gane maslun maslun nurul mu'min alladhi fi qalbihi misalin waton hasken mai imani da yake a cikin zuciyarsa ka mishkatin sai Allah subhanahu wata'ala ya siffanta ya shabbaha wato wannan aya ta dauke da asalibul balaghiya da yawa Allah ce misalin zuciyar mai imani to ka mishkatin wato kamar taga ce fiha misbahun a cikin wannan tagar malam akwai fitila wannan tagar wurin da ake aza wannan fitila to Allah ce fiha misbah akwai wata fitila wadda take haskakawa almisbahu fi zujada wannan fitila tana cikin waton tana kewaye da wani kwai misalin mu ce kamar vitir kenan ko wannan kwan da ake kewaye fitila da shi sai Allah ya ce azzujajatu almisbahu fi zujaja azzujajatu ka annaha kaukabun durriyun ka ce wannan kwan na fitila kamar kaukabun kamar wani taurare ne durriyun mai tsananin haske wanda yake haskakawa jama'a fitila a lokacin da babu irin ba cika amfani da irin sharjawar ba tun ka su obasanjo ba su fito ba uwaye mu sun saba da kakanni da aiki da fitila ta kwai wannan fitilar kwai me ake sa mata kalanzir cikin ta muke da kwai lagwami bayan lagwami muke da kwai akwai wani wannan kwan kwan da yake kewaye ta idan aka haska ta idan aka kunna aka sa ashar aka kunna sai ga lagwamin waton ya jike kalanzir ke shike kai mami shike shike haskakawa to Allah ce misalin iman misalin zuciyar mai imani akan bin tafarkin alkur'ani dan nurukin shirya ce da Allah subhanahu zai saya a cikin zuciyarsa kamar misalin fitila ce wanda aka dora a taga bayan an dora ta a taga sai Allah ya ce to akwai fitila a cikin wannan a wannan tagar wannan fitilar koyi ne na vitir a cikin ta Allah ce yuqadu min shajaratin yuqadu min shajaratin mubaraka da ake kunna sa daga wata itaciya mai albarka zaitunatin wannan itaciya shine iccen zaitun Allah ce la sharqiyatin wala gharbiya ita ba gabas ta yin ice bace ma'ana ba ta a bangaren gabas wala gharbiya kuma babu ta a bangaren yamma wannan itaciyar ita ba a bangaren gabas take ba sannan kuma ba ta a bangaren yamma Allah ce ya kadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar manta wato man wannan itaciya ya kusa ya haskaka koda huta bata shafe shi ba sai Allah ce nurun ala nur haske ne akan haske haske ne akan haske yahdillahu nurihi man yasha Allah yana haskakar da haskensa da wanda ya ga dama Allah subhanahu wataala yana haskakar da wanda ya ga dama da haskensa abinda Allah subhanahu wataala yake nihi dan adam mutum mai imani zuciyar mutum wanda yake mai imani malam safiya ce ba wani digon komi a kanta ma'ana fara ce fas ba ta da laifi ko dai idan mutum ya zamanto a hasken da ake ake magana kansa shine haske na imani imani na imani to bayan kuma ga haske na shiriya wanda Allah ya sa dan adam ya dace da shi Allah ya shirya kai tabarki madalci sai kuma haske na biyu shine hasken alqur'ani jama'a alqur'ani haske ne alqur'ani haske ne ba abin da yake alqur'ani haske idan kana son ka gane shi alqur'ani wato yana haskaka dan adam ma'ana hasken shi alqur'ani yake dora dan annabi adam yake gidan mutum zuwa ga bin tafarki madinaci duk wanda ya saki alqur'ani zaka ga shi kullun yana kame kame ba shi saman tafarki madinaci abinda aya take karantar da mu wato shi dan adam musulmi zuciyarsa lafiyayya ce idan ya zama ta kuma bayan tana lafiyayya sai ya bi karantarwa alqur'ani bayan shari'a Allah ya sa shi musulmi bayan Allah ya sanya ka musulmi mai imani sai kuma Allah ya sanya kana bin abinda alqur'ani ya zo da shi to wannan zuciyar kamar kana cin abinci ne tana karawa jama'a muna fahimta kamar kana cajin imanin ka ne idan mutum ya zamanto a zuciyarsa akwai imani sai kuma ya zamanto yana kokarin tabbata alqur'ani mai girma to kamar yana cajin watan zuciyarsa ne kamar wata fitila ce ya kunna take haskaka gangar jikinsa gaba daya kun gane sai Allah ce nurun ala nur ai hasken shari'a wato kuma ga haske na ima ga hasken shari'a kuma ga hasken imani kuma ga hasken alqur'ani muna fahimta jama'a hasken shari'a Allah ya datar da kai akan bin tafarki majalci ga ka musulmi to bayan zaman ka musulmi sai kuma Allah ya sa ka dace da bin alqur'ani mai girma to kuma bayan ka bi alqur'ani mai girma sai kuma gashi kana biyar alqur'anin so da kawa duk abinda alqur'ani ya umarta na aikatawa kana aikatawa duk abinda alqur'ani ya hara kana kokarin hannuwa kaga haske akan haske ga hasken imani ga hasken takawa kuma ga haske na aikata ayyuka na alkhairi yana ƙara ɗan annabi adam haske sai ga mutum gashi nan masha Allah gashi baki amma huska tana walƙiya ba don kun ba saboda ƙiyamul lele azumin litinin da alhamis karanta alqur'ani mai girma sada da zumunta duka wannan alqur'ani ne yami ya karanta da shi ga ɗabi'unsa malam masu kyawu sai ga cikin al'umma yana haskakawa wato koda koda ko baki ne koda bai da koda ka ganshi malam lafiya lo yana tafiyarsa wannan haske ne na imani ya Allah ka samu dace da wannan hasken jama'a hasken imani shi ke kai mutum zuwa ga aljanna ka dibi ko a lahira idan za a shiga aljanna to Allah ya ce nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim hasken su yudi yana haska musu gaban su da bayan su sai ka ga kafiri wanda bai aikata abinda alqur'ani munafiki wanda bai yi aiki da abinda ke cikin alqur'ani ba sai aiwatan hasken ya ya bace masa kamar an yi kufir malam idan kana tafi cikin dare da fitilar mashin sai hutar ta ɗoke ka ga abin da ke gaba gare ka ba za ka gani ba dole ka tsaya kai fakin ka gyara wannan wutar in ba haka ba kuma sunan ka gawa dan ka ce ka faɗa san wani ce kuma ka mutu to shi yasa idan aka je lahira munafikai da kafirai sai suna tsammani wai alam da kun ma'akum wai duniya ba da ku muke tare ba da ku muke tahiya wajen wa'azi kada Allah ya sa muna ciki da ku muke kaza da muke ake sallar jam'i da mu ashe ta munafiki ce bi da za a yi addini zaman ƙasa sun sani alam da kun ma'akun wai ba muna tare da kuma duniya muke tahiya aikin alheri mu yi kaza mu yi da kaza ce eh bala walakin na kun fatantum an fusa kun sai da kun fitini kawunan ku duk abinda Allah ya haranta imanin naku a waje ne amma da an koma gehe to babu imani ta tare da ku annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi a wani hadisi yake tsoratar da al'ummarsa akan kada ka zamanto kana faɗi da an fito da hili sai zamanto imani zaka ganka malam akramaka Allah da imani da komi ka ganshi da malami da komi amma kuma da an kuma batini shi kadai to duk wani sabon Allah zai iya aikatawa jama'a annabi ya ce ina ji muku tsoro irin mutanen sai sun zo a gobe kiyama sai Allah ya sanya aikin su faja'alnahu haba'an mansura ba lada suka ce ya manzo Allah ka kwatanta mana su waye su annabi ya ce ɗan uwan ku ne musulmi za su kiran kansu musulmi amma duk wani abu na ibada suna aikata gaban idanunku amma da sun keɓance isu ga wani sabon Allah sai su aikata sa Allah ya kare mu to Allah ya ce nurun ala nur waton haske ne akan haske haske akan haske sai Allah ce ya hadillahu linurihi mai ya sha Allah subhanahu wa ta'ala yana shiryarwa da haskensa da shiryarsa wanda Allah ya ga dama wanda Allah ya ga dama kuma da Allah ce mai ya hadihillahu fala mudillala duk wanda Allah ya shirke kaddatawa shari'a to babu wanda ibatar da shi idan mutum ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya dora shi akan tafarki wallahi duk irin abin da za a yi ba za ka iya raba shi da addinin Allah ba amma wa mai yudilil duk wanda Allah ya batar da shi ba hasken Allah tare da shi Allah bai sanya masa shari'a ba a zuciyarsa duk irin wa'azin da za ka yi masa gani yake har yanzu kai ba kauye ne ba ka fahimci duniyar ba eh gani yake kai har yanzu kai cikin rabin duniya kake baka fahimci baka fahimci duniya ba duk da zaka masa wa'azi sai ce kai to ni ni da nayi kaza ni da na saurari kaza shi sai ya kawo maka wani kitabun ra'asi eh kana dora shi akan tafarki madadaci amma sai ya ce kai yo ai kowa da ake ganin su kaza su ma su yi kaza to da irin wannan biyu da ka suka da mutum ka dora shi akan tafarki in Allah bai kaddarta masa bin wannan tafarki ba to wallahi babu da zaka yi da baka ba ko abu ka dibi irin abokanan yan boko ka taya mutum wa'azi kana dora masa hanya kana kokarin ka dora shi saman hanya amma gani yake har yanzu kamar kai baka waye bane da ka zo daga kauye shi yasa baka fahimci duniyar bane da ka fahimta da ka kawo kuma ka bi hanya ta sulala sai Allah ce wa yadribullahu al-amsala Allah subhanahu wa ta'ala yana bugawa mutane misalai ne wa yadribullahu al-amsala lin-nasi Allah yana buga misalai da mutane wallahu bi kulli shay'in alim shi Allah akan dukkanin komi wato na alimin masani duk abin da ke faruwa Allah subhanahu wataala ya san wannan abin malaman balaga suka ce wannan aya tana ɗauke da asalibul balaghiya da yawa kaga Allah subhanahu wataala nan Allah ya yi tashbihin dan annabi Adam zuciyar mutum da mi waton da abin nan mishkat wurin da ake dora waton a inda ake dora fitila taga sai Allah ce kuma wannan fitilar waton wannan wurin a saman shi akwai fitila ma'ana imani zuciyar ce akwai shiriya to bayan shiriya gabin tafarkin gabin alkur'ani mai girma sannan kuma shi alkur'ani shi ke yada wa mutum ya gaba gare sa don duk wanda ya rike alkur'ani wallahi baya bata ka rike littafin Allah da sunna ta manzon rahma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai Allah ya ce
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
الله يتي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أتكين وسجداجي سألك أشعر نكرا بيوتين a cikin wasu gidaje watan waccan zuciyar da Allah ya ce nurun alanu haske akan haske ga haske na imani kuma ga haske na aikata ayyuka na alkhairi to Allah ya ce wa'annan masu wa'annan zukata fi buyutin a cikin wasu gidaje wani gidaje ne malamai suka ce shine masallacin ne su ne ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala azin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a cikin masallacin ne inda ake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala na farin an turfa'a a ɗaukaka su ma'ana a gina su bayan ginawa a ƙawata masallacin ne waton kamar a tsarkake su daga ƙazanta da kuma duk abin da ya shafi dauda duk abin da ya shafi dauda to a tsarkake wannan masallacin daga dauda a gina su hadisi sahi na annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzan rama yake cewa man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu mithlahu fil janna duk wanda ya gina wa Allah subhanahu wa ta'ala masallaci ɗakin da za a zo a dinga ibada musulmin unguwa su taru don su yi sallah guda biyar da Allah ya farlanta musu a dinga sada zumunta a masallacin ne to Allah annabi ce bana Allahu lahu kuma ya gina wannan masallacin ne ba don komi ba sai da a ce ka alhaji ba don ba don a ce wani yayi kaza ba a'a yayi ne don neman yardan Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ya gina masallaci ne don Allah ya ba sa lada ba don a yaba shi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasu ke cewa bana Allahu lahu baitan mithlahu fil janna Allah subhanahu wata'ala zai gina masa kwatankwacin sa a cikin aljanna jama'a muna fahimta duk wanda ya gina masallaci dan Allah masallaci gini dan Allah ba dan a ce kayi ba a'a kayi ne dan Allah ka gina annabi ya ce a gaya maka Allah subhanahu wata'ala zai gina maka waton irin kwatankwacin masallacin da ka gina a duniya za a gina maka shi cikin irin- cikin aljanna jama'a gina masallaci akwai falala mai yawa to amma ba irin masallacin da muna yanzu ba jama'a malumai sun tattauna akan gina masallacin ne wallahi akwai masallacin da garin ga inna ana biyar ka'ida da doka ya kamata mai garin da duk ta rushe su wallahi dan ba masallacin ne bane akwai wasu masallacin ne a garin da ana biyar ka'ida bai kamata a gina su ba masallaci saman titi sai ga mutum zai kare biyu ya gina villa kisan normal sai ya dawo can kusan saman titi titan al'umma na haƙƙin al'umma sai ɗan jawo wata ƴar katanga ya gina masallaci Allah ga naka wannan ba masallaci bane abinda ake cewa masallaci ka sai fili ka sai fili ba cikin hanyar al'umma ba ka sai fili ka gina masallaci dush da gidan baki haka aka san masallaci na Allah amma ka zo saman titi kai masa masallaci sahu biyu ciki ta ce ka sai dan waje a ta sa- waje sallah liman ma bai samu wuri ba kuma ba ma gina masallacin nan ba akwai abin da al'umma nan mu dai mun fi bukatar shi akan gina masallacin ne wallahi shine gina makaranta dan ka- da ka gina masallaci dubu gware ka gina makaranta da za a zo a gyara sallah saboda ba masallacin nan ba mafiya yawan masu sallah musu iya sallah ba billahi ladi da zaka zo ka- masallacin nan garin nan a sa control garin nan daitawa a sa control masallacin ne a turo iko iko misali a turo gendarme da police duk wanda bai iya fata ya kirki ba a tahe da shi can wallahi kana ganin cewa latti za wannan masu shiga sahun gaba duk wasu iya fata ya kirki ba mafiya yawa ba haka bane ka iske mutum yana ce maka alhamdulillahi har yanzu akwai masu alhamdulillahi har yanzu akwai su in ka tambaye mutum farillan sallah guda sha hudu bai san su ba da za ka tambaye wani sunnoni bai san su ba saboda Allah da gina masallaci ne a zo ana cikin masallaci ne ba a iya sallah ba da a gina makaranta a gyara sallar wanne ne ya fa'ida wanne ya fa'ida a gina makaranta don a karanta da al'umma shi ko ina ana iya ɗokawa a yi kar- a yi- a yi mas- a yi sallah mazala ta ju ila tilila ardu masjida an sanya min ko ina ƙasa masallaci ne duk inda sallah ta riske ka manzala ce kai sallah amma makaranta ana buƙatar mala a gyara a shiga zamani a gina masallacin ne kuma ba gina masal makarancin ai, makarancin ne ba a kula da masu karantar da al'umma a kula da masu karantar da al'umma amma ka dibi yau yadda muka kaskantar da makarancin ne ka dibi da yau aka ɗauki makarancin ne ba wani abu kowa da ya taso gina makaranta ai masallaci kowa ya taso gina mak- masallaci gina masallaci wa jama'atu makarancin ne fa shi in ba a iya sallar ba in ba a koyi ta ba ana zawa a yi ta billahi allazi in ka gina masallaci dubu in ya zamanto baka- ba ba- me yake da suna masu sallar ba su iya ba to akwai matsala na farin abin da ya kamata kai shine kokarin gina al'umma na gina musu makaranta don al'umma ta yi bukatar makaranta akan masallaci mu ji da kyawu masu kudin ta ku ji da kyau al'umma ta ta fi bukatar a gina musu makaranta a ɗauko malami tsayayye ya karantar da su alkur'ani kuma malumai su cewa malumai su karantar da su alkur'ani to ya fi ka je ka ta gina makaranta ka gina makaranta ka gina ka gina masallaci a gina makaranta a karanta da al'umma abu ne wanda yake da falala ta mai girman gaske amma an cika masallaci ne ba a iya sallah ba to akwai matsala Allah ya sauwake Allah ce fi buyutin a cikin wasu gidaje azina Allah Allah ya yi izini an turfa'a a ɗaukaka wa'annan ma'ana a gina su yana da kyawu a gina masallaci ba mu hana gina masallaci ne ba ko muna adawa da gina masallaci ne amma jama'a mu ji tsoron Allah mu yi wa kawo nan mu'azirci yau kowa ya san cikin masu sallah da ake masallata masu zuwa ma- sallah mafi yawa cikin kashi ɗari kashi tamanin da biyar suna buƙatar karatun addini ba su iya sallar ba wallahi kashi tamanin da biyar sallah ce ake ta yi me suke da bukata a karantar da su su iya sallah Allah ya ce eh, wa yuzkar fi hasmuhu a ambaci bayan an ɗaukaka wannan gidajen to kuma a ambaci Allah subhanahu wataala a ciki ma'ana a dinga yin sallah kenan wa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal da za a dinga yi wa Allah subhanahu wataala tasbihi a cikinta wato sahi da marici jama'a Allah ce fi buyutin a cikin wasu gidaje su ne ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala azinallahu Allah ya yi izini Allah ya yi umarni ni Allah ya yi umarni an turfa'a a ɗaukaka su a gina su gini na kirki ka gina ma Allah ɗaki na gari da ka gina wa kanka gida na kwarai an turfa'a wa yuzkar fi hasmuhu sannan kuma a ambaci Allah a ciki a dinga sallah ana zama ana musaffa ana karatun alqur'ani ba a dinga zama ba ana hutu a duka kaga su bai zuwa masallaci sai dan ya huta to Allah ya ce a ambaci Allah a cikin masallacin nan sannan kuma yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal a dinga yi wa Allah subhanahu wataala tasbihi ana tsarkake Allah safe da marece safe da marece ana ana bauta wa Allah subhanahu wataala wato shine abinda Allah subhanahu wataala yayi umarni ibnu abbasin Allah ya kara masa yada yace fi yuzkar fi hasmuhu bi ma'ana yutla fiha kitabuhu a dinga karanta littafin Allah a ciki a zauna ana karanta alqur'ani cikin masallacin ne kaga yake cewa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal sahiya da marce ya zamanto ana bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala yace ai ya fahimtar sa al asal kinan da Allah yake nihi ma'anar salatul asr sallata al asr to Allah subhanahu wa ta'ala yayi dai umarni a gina masallacin ne sannan kuma a tsaya a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a ce sai Allah ya ce rijalun رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Allah ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah wasu irin mazaje ne mazaje ka san ko cikin maza ma akwai maza kamar da Allah ce minal mu'minina rijalun cikin masu imani maza Allah ce rijalun akwai mazaje akwai wani kana ganin shi ka ga namiji duk yadda za a yi wajen taimakawa addinin Allah wallahi sai da karin shi ya kare da dukiyarsa da rayukansa to Allah ya ce rijalun suwa za su yi tsaya su gina masallacin nan su bauta wa Allah a cikin masallacin ne sai Allah ce rijalun wasu irin mazaje ne sai Allah ya kasifa su la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah saye fatauci fatauci da kuma saye da sayarwa baya shagaltar da su a game da bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta Allah ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai- wala bai'un an zikirillah kasuwanci da tafiya sayarwa baya hana su baya shagaltar da su game da tseda watan game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ibnu abbasin Allah ya kara masa yarda yace an zikirillah sala huna bi ma'ana as-sala ba sa hana watan saye da sayarwa bai hana su yin sallah a cikin lokaci bayan Allah na gari duk iya kasuwancin da ake ko miliyon da ka zo saye da shi idan aka ce lokacin sallah yayi malam zai liƙe shago ne je yi sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira har ma ya yi hani a kan saye da sayarwa lokacin sallah dukkanin malumai sun ittifaƙin watan karahancin kyamar sayarwa lokacin da ake saye da sayarwa lokacin da ake kiran sallah Allah yake cewa a suratul juma'a ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fa يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce idza nudiya idan aka yi kiran sallah idza nudiya lis-salati idan aka yi kira lis-salati dan aje ayi sallah min yawmil juma'ata a wunin juma'a kaje an kira sallah sai Allah ya ce fas'au ku yi gaugawa ku yi tsere tsere ku yi rigangantu zuwa mi zuwa sallah Allah ce fas'au ila zikrillah ku yi tsere tsere ku yi gaugawan zuwa wajen ambatan Allah zikrullah huna bi ma'ana as-sala ambatan Allah anan Allah yana nufin sallah Allah ce idan ka ji an kira sallah a ranar juma'a Allah ce ka tseda saye da sayarwa da duk wani aiki da kake na rayuwa ka je zuwa ambatan Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wazarul bai'a ku bar kasuwanci ku da kasuwanci sayarwa wazarul bai ku bar saye da sayarwa albai'u wa shira ku da duk wani saye da kuke yi da kuma duk wani sayarwa da kuke yi mujarrad kun ji kiran sallah Allah ce ku da ku je zuwa yin sallah zalikum khairul lakum yin zuwa karbar kiran Allah ku je ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin jama'a Allah ce khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna har idan kuna da sani kun kasance masu ilimi akan mahimmancin sallah jama'a yau al'umma suna wasa da sallah kadi yi masallacin nan juma'a akwai wanda shi kul duk sati bai tafiya sallar juma'a sai in yaji liman ya fara huduba wani ma sai in an fara fassara wani ma sai an tadda ikaman kan shi da moto fiu kamar wanda aka aka koro zai zo wai sallar juma'a zai tarba jama'a mu ji tsoron Allah malam suka ce ba sallar juma'a kadai ba kowace sallah da ka ji an kira ta to ka bar duk wani aikin da ake yi ka je zuwa bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala jama'a as-salatu imadud dini sallah ita ce wata gimshikin addini man aqamaha faqad aqama ad-dini duk wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini wa man tarakaha faqad taraka ad-dini kuma duk wanda ya bar sallah ya bar addinin sa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min amalihi as-sala farkon abin da za a fara kowane bincike a gobe alkiyama shine sallah wani sahabi ya zo fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ayyul a'malu afdal ya manzon Allah a duk duniya cikin aikin musulunci wani aiki ne yafi girma wani aiki ne yafi lada wani aiki ne yake kai mutum zuwa ga aljanna a kai tsaye manzon rama buɗe bakinsa sai ce as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a cikin farkon lokaci lokacinta jama'a muna fahimta yin sallah as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a cikin farkon lokacinta da ka ji an kira sallah to ka je zuwa yin sallah to ka dibi halin ɗin kasuwar mu sallar minafici ga masallacin ne amma ba za a iya tafiya masallaci a yi sallah ba sai kaga an tsaya waton a bakin shago wai sauti zai ka masa wai shi gani yake idan ya tafi sallar kafin ya dawo wani zai iya zauwa ya ciniki kuma shi ya tafi masallaci shi yasa mafiya yawa 'yan kasuwa ba su da sallah mafiya yawan 'yan kasuwa ba su da sallah wallahi duk masallacin bakin kasuwa in dai ba masallaci ba in dai ba an gina ba ne masallacin za a zo a dan tsora samu tun bi mutu uku ku zauna wallahi ba ku da sallah fatawa ta imam usaimin haka ya ba da fatawa masallacin nan kasuwa ya ce a gina masallaci a je kowa ya liƙe shago je zuwa sallah amma a tsaya ku tsaya dan munafiki ga masallaci can kuna tsinka sai ku dawo ku ƴan makwata a haɗa sa liman to sallar munafikai kenan Allah ya kare mu da irin wannan sallah da haka so jima da kyau ba sa da sallah wannan shine fahimta ta malumai gaba daya Allah ya ce to rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah kasuwanci saye da sayarwa da fatauci bai hana su akan bota wa Allah subhanahu wataala ambatar Allah subhanahu wataala watan ba sa ba sa gajiya ba su barin ba su barin ambatan Allah akan mi akan kasuwanci sun fifita da duniya lahira su akan duniya sai Allah ya ce wa iqamis sala kuma sai Allah ya ƙara taukidi dan ya ƙara tabbatarwa Allah ce wa iqamis sala kuma game da tsaye da sallah ma'ana suna yin sallah cikin lokaci kuma tare da al'umma jama'a ba abin da yafi kamar kai sallah a lokaci kuma ka zamanto kayi wannan sallah ne cikin jama'a sallah cikin jama'a tafi sallah mutum daya kamar da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya karantar sai Allah ya ce wala bai'un an zikirillah wa iqamis sala da kuma watan abin da ya shafi abin da ya shafi tsaye da sallah suna yin sallah al-maktubat wato wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta musu a cikin lokaci ba sa yin jinkiri a cikin ta sai Allah ce ya khafuna suna jin tsoro yauman wani wuni wanda ta taqallabu fihi al-qulub wal absar wanda zukata da kuma idanu suke jujjuyawa a ciki a yinin alkiyama kenan suna tsoron haɗuwarsu da Allah subhanahu wa ta'ala a gobe alkiyama ka zo lokacin sallah ya ya huce malumai suka ce idan mutum ya bar sallah ta huce shi da gangan tubaran ko a kansa sai dai je ya sai su gifari dan ba dole bane Allah ya karba mu ji da kyau ita sallah yin sallah cikin farkon lokaci abu ne mai muhimmanci idan ka bar har lokacin sallah ya huce ka baka yi sallah ba to kuma ba miye zaka ranka ba a rankan sallah eh sai dai ka je ka wani yazo ce ma imamu ibnu taymiya in ba uzuri ba na kwana ko kuma rashin lafiya da sauransu imamu ibnu taymiya yace ni shekara guda ban yi sallah ba tace shekara ɗaya ban yi sallah ba ya ce yanzu kuma sai imamu ibn taymiya ya ce to zaka je karamka sallan nan sai ce malam sallar shekara guda na ramka sai ce to kware wannan shine mafita kawai karamka ta sai ce gaskiya abu ne mai wuya sai ce to to ka yarda ka kafirta eh ka yarda shekarar nan guda kafi sunanka kafiri in ya so ka sake samu kalmar shahada sai ka shiga musulunci kenan afallahu amma salaf sai ka dawo ka shiga wani wutawa Allah da ka jama'a mu ji tsoron Allah yin sallah cikin lokaci abu ne mai muhimmanci Allah ce ya khafuna suna jin tsoron yawmun yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar ininda waton zukata da kuma gani idanu suna cikin jujjuyawa tsanin tsoro inin alkiyama tsananin tsoro haka Allah ya kira shi wa anzirhum yawmal azifati idil qulubu ladal hadadir kazimin kazi musu gargadin ranar da take kusan take kusa ranar alkiyama ranar da zukata take cike da tsoro sannan kuma kowane yana tunanin abin da zai afku a gobe alkiyama malam ko a duniya idan aka yi jarabawa aka ce ka share ka watan abin da ya shahi BPC ko bak ko kana neman wata lisans ko master an yi wani test haka konkur ana kana jiran result ta fito sai aka ce gashi president jiri ya fito dan Allah ya zaka je kai ne candidate zaka ji zuciyarka zaka ji tana bada dak dak dak ba haka bane to tasawwar a ce gobe kiyama an zo za a yi hisabi gida guda biyu ne premier group ko kuma second group to second group na lahira billahi lazi ba a referendum eh ba ba a referendum nan da duniya a sake amma gobe kiyama babu referendum eh nan da duniya ka canza eh to guru guda biyu ne fariqu fil jannati wa fariqu fis sa'ir to idan aka zo kana jiran sakamako wato Allah bai ce ma kowa komi ba da zaka ji zuciya zaka ji tana dak dak kamar kana jiran wani sakamako to shine Allah ya ce a wannan ini zuciya da gani wato yana cikin cike da tsoro saboda Allah subhanahu wataala bai dan adam bai san abin da Allah zai zai zartar ba a wannan ini saboda abu ne wanda yake gaibi shiga ka aljanna gaibi ne Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب Allah ya ce liyajziyal ladina liyajzihum Allahu ahsana ma amilu dan Allah subhanahu wataala ya saka musu watan sakamakon aikin da suka aikata a nan duniya jama'a duniya huri ne na aikata aiki gobe kiyama can ne sakamo yake to Allah ya ce liyajzihum Allahu dan Allah ya saka musu ahsana ma amilu kyakkyawa game da aikin da suka aikata a nan duniya sannan kuma wa yazidahum min fadlihi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu ay yataqabbala minhum alhasna wa yudha'if lahum Allah ya ƙara musu daga fadalarsa shine Allah ya linka musu ayyukan alkhairi da suka aikata a nan duniya jama'a Allah subhanahu wa ta'ala zai saka mu kowa a gobe alkiyama in khairun fa khairi in mutum ya aikata aikin alkhairi to zai tar da alkhairi a gobe alkiyama kuma in ya aikata aikin shari zai tar da aikin da ya aikata kuma da Allah ce faman ya'mal مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى تو الله يتي الله سبحانه وتعالى واتن زكاتا سنا بوبغاوا ني دان سو اترارين سو سون ايغتا aikin kware amma Allah subhanahu wataala ce zai saka musu kyakkyawa saboda sun tsere sallah su yi ayyukan da Allah ya sanya su wa yazidahum min fadlihi kuma Allah subhanahu wataala ya kara musu daga falalarsa ya Allah muna roƙon ka kara mu daga falalarsa falalaka sai Allah ce wallahu yarzuqu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin Allah subhanahu wataala yana azurta wanda ya ga dama ba tare da bincike ba Allah subhanahu wataala yana sanya dan adam a cikin aljanna wani su ba sai musu bincike ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sake cewa cikin al'ummata za a samu mutum dubu saba'in yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala iqabin mutum dubu saba'in malam za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko kuma ta azaba dubu saba'in nan take sai manzo Allah ya tashi ya shiga cikin gida sai sahabu suka fara tambayar junansu to dubu saba'in kin ga suwaye kowa so yake ji sunansa a san mutane akwai mu da son garati ya ce abu bonus ne kowa kokarin yake yanzu wani bai sa kuɗi sai da aka ce akwai akwai farfe akwai bonus sai kaga ya sa kuɗi to Allah manzo Allah sai tashi shi cikin gida sahabai suna ta tambayar junansu can sai manzo Allah ya fito annabi ce me kuke tattauna akan suka ce ya manzo Allah dubu saba'in kin da muke so mu san ko suwaye dubu saba'in zala ce musu abu ne mai sauki su ne bayan Allah waɗanda ba sa canfi ba sa bokanci kuma ba sa badawa a yi musu bokanci sannan kuma sun dogara da Allah subhanahu wa ta'ala sai ukasha ya ce ya manzo Allah ka roƙa min Allah ya sanya cikin su annabi ya ce anta minhum ukasha kana cikin dubu saba'ikin nan sai wani ya ce ya manzo Allah ni ma a dan roƙa min sai annabi ce a sabaka ka biha ukasha ukasha ya riga yi ka jama'a akwai aiki gare mu dubu saba'in kujera tana nan cikin dubu saba'in kujera guda da aka yi ukifi da aka wa fi zalika falyata na fasil mutanafisu ya Allah ka samu dace wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabin Allah yana arzikta wanda ya ga dama ba tare da bincike ba dare dai Allah yake bature kana zaman ka kawai sai ka ga Allah ya maka abinda baka tsammani to da haka Allah subhanahu wataala ya samu dace da falala sai Allah ya ce wallahi والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب الله يتي والذين كفروا أما كاغا وإن سكا كافر سكا بطل أكن نئمر الله سبحانه وتعالى سكا غير صلى كاسوان سيري جايسو بس يكراتوبا بلدراسو بوتا الله كل يافتا daga ya ci kasuwar ran lahadi litinin ya tashi ya ce taza talata yana gawe ko kuma yana a falla laraba ya huce ya huce talamsa alhamis ya tahi barmu jibi yana a mawul samedi yana ya tahi can wata kasuwa kullun shi bai da lokacin karatu balantana ya bota wa Allah to Allah ce wallazina kafaru amma kaga wa'anda suka kafirce wa bin Allah subhanahu wataala Allah ce a'maluhum ayyukansu kasarabin biqi'atin waton kamar hazo ne biqi'a a cikin wani fage misalin kamar kwalta ce kake saman kwalta sai ake tsananin zafi to Allah ya ce yahsabuhu dham'anu ma'a zaka ga wani hazo zaka tsinke kamar wasu ruwa ko idan kana saman kwalta ana zafi tsananin zafi gaban ka sai kana tunanin kamar ruwa ne a gaba ko to idan kana jin ruwa ko kuma cikin daji irin haƙo haka in ana zafi sai ka ga shi kana tsinka kamar ruwa ne wanda yake cikin kishirwa Allah ce ya hasabuhu zam'anu ma'a wanda yake cikin kishwa yake cikin kishi sai ta tsammanin kamar ruwa ne kana tafi ka ce idan na kai hurin can inda ruwan can zan tsaya na tsaya in yi arwalla ko i kaza Allah ce ya hasabuhu zam'anu ma'a sai ka zo sai ka iske babu ruwa kuma hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a sai in ya zo gun sai ya tarda babu komai a wannan hurin muna fahimta mutum ne kake tafe saman hanya saman kwalta misali kana tafi saman kwalta saman mashin ko a ƙasa ko kuma a mota kana ana zafi abinda gabanka zai dinga baka shine nan gabanka akwai ruwa saman wannan kwalta idan kana tafe kana tunanin kai baka da ruwa a mota ko baka da ruwa a mashin kana tunanin bari ka isa wajen wa'ancan ruwan ka sha Allah ce sai ka zo sai ka iske ai kawai zahi ne ruwa ne ba komi lam yajidu shay'a sai bai tar da komi ba wa wajada Allah inda sai ya iske Allah a wannan wurin abinda Allah yake nufi ji malaman suka ce a wannan aya shine duk wanda bai bauta wa Allah subhanahu wataala ba duk irin taimakon da zai kawo muku a kawo a wasu ONG turawa ba su bi Allah subhanahu wataala ba sun kafirce Yahuda da Saru ba Allah a gaba gare su amma kuma ga kokarin taimakawa an yi wato Medecins Sans Frontier ta taimakawa likitoci amma ba musulmi bane sun yi wacece ba musulmi bane sun kawo taimako duk wata gudunmuwa da za su kawo muku ba a matsayin su na musulmi ba Allah ya ce faja'alnahu haba'an mansura sai an ji alkiyama Allah ya ce suna ganin kamar ga aiki tan sun aikata aiki na alkhairi nan duniya sun sara zumunta sun yi kaza sun yi kaza amma ba a yi aikin ba dan Allah subhanahu wataala babu ikhlasi sannan kuma aikin bai bi karantarwa manzon Allah ba Allah ya ce lam yajidu shay'a sai an zo kiyama musulmi ne gashi dan uwanka musulmi yana sallah zai zakka yayi azumi amma wallahi ba dan Allah ya ba ko kuma yayi bai bi karantarwa manzon Allah ba malam sai an je alkiyama Allah ce lam yajidu shay'a sai tar da aikin nasa kamar mota ce famur ba komai a cikin za ta dahi ba ta tahiya bai sai komi na lada Allah ya ce wa wajada Allah inda sai ya tar da Allah a wajen wannan aikin sai ya iske Allah subhanahu wataala a madakata dan Allah ce inna rabbaka labil mirsadi ubangijin kai yana a madakata idan ya zo to Allah subhanahu wataala fa wafahu hisaba sai Allah subhanahu wataala ya cika masa takaddunsa a kotun Allah subhanahu wataala sai Allah ya sa ya masa febe zuwa jahannama wallahu sari'ul hisab Allah bi gaggawan hisabi ne Allah subhanahu wataala akwai gaggawan hisabi misali misali Allah ya ce
أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله يتي أوك ظلمات مثال نبي كوكما دبي zulmatu jam'u zulmatun Allah ce ko kuma misalin dufai ne duhu kenan fi baharin lujjin a cikin wani teku wanda yake amiki mai tsananin nisa teku ne ga kuma tsayi sana kuma gashi cikin duhu ya kake tsamanin wannan abin teku a ce isa cikin dare babu haske katon teku kuma Allah ya ce amik mai lujji mai tsananin nisa kasarsa akwai nisa sannan kuma cikin duhu idan aka sa mutum zai fito malam ba zai iya fitowa ba Allah ce auka zulmatin ko kuma misalin dubbai ne fi baharin lujuyin a cikin watan lujuyin a cikin teku wanda ke mai tsananin nisa ya shaho maujin sannan kuma watan mauj ijiyar ruwa wa'annan abin da ke kufan teku kufan teku ya lullube wannan abin kaga alama kufan teku ma'ana tekun ya kai kenan ba kowanne kake samu mojul bahar ba ka samu kufan teku sai inda ruwa suka kai ruwa ko to Allah ce kuma ga ruwan sun kewaye sa min fawqihi min fawqihi mawj sannan kuma a saman shi ma akwai wannan watan wannan kufar ruwan sai Allah ya ce kuma min fawqihi sahab kuma saman shi ga girgije ga duhu kuma ga shi cikin ruwa kuma ga nisa sannan kuma ga mi sannan kuma ga make da suna zaidul bahar wannan kufan tekun sannan kuma ga ga girgije kaga alama girgije in yazo duhu yana shigowa in ga girgije to ga duhu na girgije kuma ga duhu na dare sannan kuma ga duhu na mi na cikin wannan na cikin nisan wannan abin wannan misalin kafiri ne a jahannama Allah yake bugawa kafiri ga bakar aqida ga duhun duhun kafirci sannan kuma ga duhu na na, na zuciyarsa ta lalace sannan kuma ga shi cikin duhun jahannama sannan kuma ga jahannama ta nisa wasanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune a garin Madina sai ya ji wani duhun kowa sai da zabura annabi ya ce kusan muke fara suka ce a'a ya manzon Allah annabi annabin Allah ya ce wani dutse ne Allah ya sa aka jewa cikin jahannama shekara saba'in yau ne ya kai ƙarshen jahannama shekara saba'in aka jewa shi shekara saba'in yana tafiya sai a ranar bayan ya cika shekara saba'in ya kai ƙarshen jahannama malam ya kai wannan nisa Allah ce idza akhraja yadahu ko zulmatun ba'daha fawqa ba'din wato dubbai ne samanta akan wani duhu ne akan duhu sai Allah ce idza akhraja yadahu idan ya fito hannunsa a wannan wurin lam yakada yaraha bi iya gane hannunsa bi iya gane hannunsa sai Allah ce wa man lam yaj'alillahu lahu nur duk wanda Allah bai sanya masa haske na imani ba a rayuwa to fama lahu nur har abada babu haske tare da shi fama lahu min nur baya da haske har abada wa man lam yaj'al Allah lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah subhanahu wataala bai saya wa haske na imani ba to har abada babu haske tare da shi saboda hasken imani da shi ne ake shiga aljanna ya Allah ka samu dace ya Allah ka ƙara mana hasken imani akan imani ya Allah ka ƙara mana imani mu Allahumma jaddidil imani fi qulubina Allah ka ƙara mana imani a zukatan mu duk wanda suke kokari akan gudanar da addinin Allah subhanahu wataala wanda suke bada gudunmuwa ta halartowa a wannan masallaci gun sauraron karatun alqur'ani mai girma ya Allah ka san su kafi fusarin sun kuma ka san bukatar kowa kowanne daga ciki ya Allah ka biya dukkanin bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka gafarta mu ka gafarta mu uwayen mu ya Allah muna tare da dalibai na baccalaureate da kuma BPC ya Allah ka sa su kasan bukatocin su na alkhairi ya Allah ka sa su dace da mu da su baki daya muna ta da yan uwa mata wasu na wata haihuwa take bukata wani kuma kwanciyar hankalinta da mijinta ya da dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah kuma ka biya mana wata kuma ko wani aure yake so ya Allah ka ba su mata eh nagari idan maza ne idan mata ne kuma Allah ka azurta su sannan mazaje nagari bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala ya mana jagoranci fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh